الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته su yau muna ɗaya ga watan jumadal ula hijira 1447 wanda ya dace da 23 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasi na biyar kenan a wannan littafi mai albarka mai suna ta zayinul waraqat bi jami'i ba'd mali min al-abyat wallafar al'ustazu abdullahi gwandu rahimahullah to hawaye muna nan cikin al-muqaddima malam baiwa da shiga littafi ba yana wasu bayanai da suka kunshi wasu abubuwa da ciki akwai bayanin dalilin rubuta littafin to za mu tashi kan gabar da mali yake cewa wa awwalu manzumin li mu'tabarun فيما تذكرت تخميس قصيدة شيخنا أمير المؤمنين أخي عثمان ابن محمد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم التي أولها الشيخ عبد الله يتشي وأول منظوم فركم واكي لي غريني معنى واكي نفركو أغريني mu'tabarun wanda yake abin la'akari fi ma ta zakartu cikin abin da nake iya tunawa wato yana nufin waƙe wanda ya shafi adabi da sauransu ba yana nufin gaba ɗaya waƙe ba domin kusan minalul mannani kaga waƙe ne malamai na cewa shine ya fara rubutawa shine ma littafin da ya fara rubutawa a rayuwarsa gaba daya to shi kaga ba adabi ba ne nazumin ne ta'alimiyun shi wannan janibinsa daban wannan bai nuna cewa kai kasan luga ko kasan balaga ko kai adibi ne an nazumin ta'alimi irin wanda wasu ke yi su waƙe littattafai na fiƙihu al'akhdari al'ashimawi al-muqaddimatul izziya ko ka ɗauki wata mas'ala wannan baya nuna kasan larabci kuma ba a lissafa ka cikin al'uda ba an gane? yawwa saboda shi irin wannan waƙe waɗancan fununul arab ɗin da ya ambata a baya za ka ga ba a kula da su saboda ana son a ilmantar da mutane ne amma da sura ta waƙe shi kuma galiban ba a cika amfani da wani usulubi mai ƙarfi da sauransu ba to amma wanda ake sawa layin al'uda ba masana luga adibi sosai to shine wanda ya ɗauki irin wannan janibin da zai yi magana a kansa wanda za a iya fitar da fununu na balaga da fununul arab da sauransu amma wancan annazamu ta'alimi wannan ba wani abu bane kai ma in ka kama jiki zaka iya yi bai da wata wahala kai ma zaka iya ɗauka al'ahbari ɗin ka waƙe zaka iya tun daga larabcin gashi nan su kaga dan ka zo ka waƙe shi asalin rufe larabcin ba naka ba ne na wani ne to kaga baka zo da sabon abu ba kila da abin da zaka kara can ba a rasa ba ne kuma galibi zaka ga mutum in ba gogewa ya ba ma sai ka gaba babu wani sabon abu to shi yasa ya ce farkon nazumi wanda yake mu'tabari abin lura a wurina a harka ta adabi fi ma ta zakartu cikin abin da nake iya tunawa takhmisu qasidati shaykhina wato nayi takhmisi ga ainihin kasidar malaminmu amirul mu'minin jagoran mu'minai akhi dan uwana shaqiqi Usmana Usman ibn Muhammad dan Muhammad fi madhin nabi wanda shi kuma a Sheikh Usman ya rubuta kasidan ne a ainihin yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama eh to ni kuma da nazo sai na dauke ta na ainihin yi mata takamisi a takhamis shine ka samu kasida da wani yayi an gane yau duk bayan baiti biyu kai kuma sai ka kawo dango daya ko ne baiti yana da dango guda biyu dango na farko shi ake kira da sadrul baiti dango na biyu ana kiransa da ajzul baiti to ya aka same su guda hudu haka kai kuma ka zo da irin naka dangon to sai a ce kayi takhamis amma sharaɗinsa dole ka yi amfani da wazanin da mai asalin ƙasida ya yi amfani da shi da usulubinsa da ma'anarsa da fikirarsa da komai kaka fita waje na fatar an gane amma ba hau abin da ya faɗa za ka maimaita ba na ka sabo za ka kawo amma dole usulubin kada nashi ya zamo ɗaya dole wazanin ya zamo ɗaya an gane? in albaharu ɓawil ya yi amfani da shi kai ma ka tsaya a kansa in alkamilu ne kai ma ka tsaya a kansa in albasit ne kai ma ka tsaya a kansa in almutakarib ne kai ma ka tsaya a kansa in alhafif ne da sauran dai buhuru guda sha shida ɗin nan dole duk ma'aunin da ya amfani da shi da shi za ka yi amfani da shi kuma kai iyaka ka kawo wannan ɗangon kaga kai duka duk bayan baiti biyu to abinda za ka kawo rabin baiti ne eh to wannan kaga in ka hada da dango guda na baitukan guda biyu da naka din tunda waɗancan hudu ne to naka sai zamo cikon na biyar to haza huwa takhamis inda al'uda ba eh yare ne na malamai na adabi kai hatta rawi sai ka kula da shi su kafiya da makamantansu to allati awwaluha wanda wannan kasida tashi shi a Sheikh Usmanu wadda na yi mata khamisi farkonta tana farawa halli masirun nahwa taibata musri'a li azura qabr al-hashimi muhammadi kasida ce wadda mun karantar da ita eh saboda haka ta shahara da القصيدة الدالية في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم wato lokacin da ya so a ce ya je aikin hajji Allah bai kaddara ba to shine sai ya rubuta kasidan eh dan ta zama madadin tafiyan tunda Allah bai kaddara ba rahimahullahu ta'ala eh to shine shi kuma a Sheikh Abdullahi dan kasidar ta rubuta to shine shi kuma sai ya ɗauke ta sai ya mata takamisi duk da takamisin babu shi ya bata kamar yadda zai faɗa nan gaba lalle babu shi ba a same shi ba da an same shi kanto da walkam shi ma a sheku abdullahi yana da tashi kasida shi ma da ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma tana nan to a sheku usmanu ya ce halli masirun shin ko akwai tafiya ligare ni na hawa tsaibata zuwa katarnin madina ma'ana zuwa yankin madina musuri'an hala kauni musuri'an ina mai gaggawa cikin wannan tafiyar akwai ko babu to nan sun ce ba tambaya yake nufi hal da ma'ana kat ai kadli masirun nahwa taibata musri'a lalle tabbas tafiya ta tabbata gare ni kuma halakau ne musri'a kuma ina mai gaggawa cikin wannan tafiya din to me makasudin tafiyar li azura qabr al-hashimi dan in kai ziyara ga kabarin bahashimi muhammadi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine baitinta na farko sai ku nemi darasin da muka yi akai wa hiya awwalu qasidatin arabiyyatin nazamaha ita ce qasida ta farko da Sheikh Usman ya fara rubutawa da Larabci kwarai kuwa ita ce a wata nuskan kuma na zamtuha sai zan kenan yana koma ga shi ta kamisin shi shi a shehu abdullahi وهي أول قصيدة عربية نظمتها wato ita ce wannan takamisi nawa shine na farkon abin da na fara rubutawa da larabci a matsayin kasida akwai wasu annusakh da suke rubuta haka amma dai nusa din tana da rauni abin da daidai na zama ha an gane sai zan abdamiru yana koma zuwa ga shehu usman wato yana magana akan kasidar sa'ad daliya ita ce ta farko wadda shi a shehu usman ya fara rubutawa da larabci tunda yana da kasidu da yawa bil ajamiya musamman da fulatanci yana da littattafai da ya rubuta a waƙe da fulatanci suna da yawa sosai masu ma suna nan wasu an bubbuga su fi ma alimta cikin abin da na sani wa awwalut takhamisi kuma farkon takhamisin da nayi huwa qauli shine cewa ta bismil ilahi bada'tu qauli shafi'an bimadihi khairil alamin wa sadi'a mustafhiman nailal wusuli wa zadu'a wannan shine farkon takhamisinsa ma'ana shine abin da ya fara bude waƙen da shi a sheku abdullahi ya ce bismillahi ina mai farawa da sunan Allah bada'atu ƙauli ina mai fara da zance na shafi'an ina mai biyan tawa tunda shi a sheku usman ya riga ni ni yanzu ni ne na biyunsa shi ya fara yin yabon ne kuma sai na biyo baya shi ne mana a shafu'a nan mana ina mai biyan tawa bi madihi da yabon khairil alamina mafi alkhairin halittu wasadi'an kuma ina mai bayyana manufata yau as-sal'u shine abu ya tsage fasda' bi ma tu'mar to haka bayyana abu shi ma ana kiransa da as-sal'u ai wasadi'an ai wa muzhiran ina mai bayyana abin da yake cikin zuciyata a wannan waƙin nawa mustafhiman ina mai bayyana nailal wusuli samun saduwa zuwa ga abin da nake so wa zadu'a kuma ina ma'abuci addu'a eh mustafhiman anan sai ya zamo sinin din kenan ba ta talab bace daidai yake da ya ce mufhiman to amma in ya kawo shi a haka baitin zai kare to shi yasa sai ya ƙara sinun sai ya koma mustafhiman muftafin mutfa'ilun mutfa'ilun mustafhiman mutfa'ilun a wafe kuma? eh? eh albarul kamil to wannan shine saboda haka shine shi a shehu usman ya amfani da shi eh to shi ma a shehu abdullahi da yazo to shi ma a nashi takhamisin sai ya amfani da bahari sai ya amfani da shi dama mun ce sharadi ne ko yawwa to shine mustafhiman mutfa'ilun me aka samu a taf'ilan an samu a rudi? ma huwa alkhabnu eh ko an shiga wata duniyar eh تسكين الثاني المتحرك هو الخبن مدد مدد متفائل سيأكا تيمي متفائل تفئلة تفرقوكين تبيفا نيل الوصول متفائل إتما تاسام liwaza du'a mutafa'ilu hmm? ta kaga salima ce hmm. to a rudin nan fa sai an karance shi ba eh? sai ba an koye shi ba eh. to halli masirun na hawa tsaibata musri'a li azura qabr al-hashimi muhammadi to shi ne dai baitin da shi a sheku usmanu ya fara da shi eh to shi ne a wannan dangon a sheku abdullahi yake cewa mustafhiman ina mai bayyana nailal wusuli samun saduwa ga abin da nake nema wa za a yi hala kauni za du'a'in eh wa du'a'in to amma saboda taf'ila din ta yi ta dace da ko kafiya din da abin nan shine sai aka ce wa za du'a ba a ce wa za du'a'in ba sai aka shafe hamza to ila an qultu fi akhirih har dai na faɗa a ƙarshen wannan takamisin nawa قد تم ما قد رمت من تخميسها يوم الخميس بجود ربي جئتها وبحول رب العالمين نظمتها وبحمد رب العالمين أتيتها وجعلت عدتها كسن محمد في كج شوال لمن قد فهما في عام شك بعد ضح فعلما صلى الإله على النبي وسلما في عام قش بعد فح فافهما من هجرة الهادي النبي محمد wannan shine ƙarshen takhamisin nasa ma'ana da shi ya rufe kaga ya gaya muna matsala'i kuma ya gaya muna abin nan khitami ya ce ƙare haƙiƙatan ma ya cika ma ƙadirumtu abin da haƙiƙa na yi nufin min takhamisi ha na takhamisi ga wannan ƙasida e kuma kammala sai ya kasance yau alhamis rana alhamis biju da rabbi tare da baiwan ubangiji na ji ituha na zo da wannan takhamisin ba don ubangiji ya min baiwa ba to ba lalle bane in iya zuwa da shi wa bi hauli rabbi rabbil alamina tare da kuma wato ƙarfi ko dubara ta ubangijin halittu nazamtuha na waƙe wannan takhamisin wa bi hamdi rabbil alamina kuma tare da gode ma ubangijin halittu a taituha nazo da wannan takhamisin waje altu na sanya iddataha yawan baitocin wannan takhamisin kasin ne muhammadi kamar shekarun annabi muhammad wato baiti 63 da annabi ya rayu shekara 63 to haka shi ma takhamisin nasa fi kajji shawwalin kuma ya kammala ne a kajji shawwalin wato shekaran kajju abin nan kai ga lissafin kajju a watan shawwal liman ƙarfi hima ga wanda an ka fahimtar da shi to ma huwal kajju to a ilmul hisab kafin ashirin ne jimun shi kuma uku ne to kaga ashirin da uku kenan kenan shawwal yana da kwana ashirin da uku eh shi ne kajjin hisabul jummal kenan to shi ne liman ƙarfihima ga wanda hakika an fahimtar da shi fi ami shaƙin ga shekarar shaƙu ba da bahin bayan gabatuwan dahu fa'ala ma ka san wannan to me shaƙu to shinun a ilmul hisab dubu ƙafin kuma ɗari ba a da bahin an gane? yauwa dodon shi kuma tis'in ha'un shi kuma takwas nawa kenan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tis'in da takwas ga watan shawwal na'am yana ashirin da uku ƙwarai shi ya kammala nashi ta khamisi na'am eh shekhu abdullahi rahimahullahu ta'ala amin Mm. ba ku karanta ilmin hisab ba ke sabul jimmal ko eh akwai tazara Allah ya bata bata sauki aiko eh eh to shi ba yana da kyau eh na ba an yi za a gane
a za a yi bai da waya shi Eh, ilmul hisab bai da bai da wata wahala gaskiya Eh, illa shi talqinan ne Mm.
Eh, ba abu ne wanda za a bude ma littafi a koya maka ba Lallai tarbi.
talqini ana faɗa ba kana haddacewa kana fahimta na'am
kwarai da gaske na'am
Eh, duk da wannan addardir wanda ya ikhtisarin muktasar karabul masalik sai da ya zo rabin gado can cikin abin da ya yi istidraki ga shehu khalil ya dan kawo wasu mabahis na shi ilmul hisab din Eh, to shi ma da za a dan karantar da shi to zai abin nan illa shi ya fi taimakon wanda ya dan fara zurfi cikin ilmul fara'id Mm.
cikin ilmul fara'id Mm.
rabon gado to zai taimake shi to shi ma dai wani fanni ne Mm.
amma adatan shi talqina ake koyar da shi na'am
to fa'ala ma ka san wannan sallal ilahu Allah ya dada salati alan nabi ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa sallama kuma ya dada aminci Mm.
sai ce fi ame kashin shi kuma a shehu usmanu ya yi tashi kasida a daliya a shekaran kashu ba'a da fahim bayan gabatuwan fahu ko fahim Eh, fafaha ma ka san wannan ba fajjin ba fahim Mm, kuskure ne to kashu kafin mun ce ɗari shinun dubu Mm.
ba'a da fahim Mm.
fa'un ɗin nan tamanin shi kuma ha'un takwas Mm.
shekara nawa kenan Shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da takwas Eh, shi kuma a sheku abdullahi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tis'in da takwas kenan akwai shekara nawa goma tsakaninsu Mm.
Mm. bayan shi a sheku usmanu ya tashi da shekara goma shi kuma sai ya zo ya yi wannan ta khamisi ɗin. Mm. To wannan shi ne Mm.
baba ma ka san wannan min hijratul hadi Mm.
to wannan adadin shekaru da na kawo maka daga hijiran alhadi mai shiryarwa ne annabi annabi muhammad muhammadi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kusan mafi yawan ma rubuce-rubucensa to za ka ga yana bin wannan usulubi Mm.
da ya zo zai faɗi shekarar da ya kammala waƙensa to yana amfani da wannan ramzi Ƙwarai.
shi ya sheku abdullahi duka galibin waƙe-waƙensa mafi yawa Mm, kamar yadda za mu gani a sauran baitoci da za su zo to wannan shi ne sai ce wa haza ta wannan ta da na yi ƙariba'a ya ɓace minni daga gare ni Mm.
ni ma ban san inda yake ba To.
wannan abu da na ambata cikin abin da naka iya tunawa ne
Mm.
mun zo a awamin kuma shekaru masu tsayi da suka gabata a baya ya bata ban san inda yake ba la adari ma fa'ila bihi ban san me aka aikata da shi ba akwai bihi Mm.
wata nuskan ba sa sa bihi ba sa abin da aka aikata da shi ba an mantar da ni ne me ya faru ni dai Allahu a'lam ban sani ba wala azunnu anna ahadan kuma ba na zaton cewa wani daga cikin 'yan makaranta na sakahu ya yi kwafinsa wani kalahu ya naƙalce shi daga gare ni Eh, ba na iya tuna wai akwai wani ɗalibi da ya taɓa rubuta wannan ƙasidar Mm.
ba zan iya tunawa ba Na.
Eh, a taƙaice dai babu ta Mm.
wali za a shisa ta tozarta ni ma na neme ta ni ma neman ta nake Na.
sai ce wa iza ta dabbarta idan ka yi la'akari da tarihahu tarihin rubuta wannan takhamisi Mm.
wa tariha aslihi da tarihin asalinsa shine kasidan daliya ta Sheikh Usman Mm.
to wajatta baina nazmiha 10 sini Kwarai.
to zaka ga akwai shekara goma tsakanin su Kwarai.
to wazalika shekaran nan goma karibin yana kusa lima baini wa baina Sheikh min al-awam Mm.
shine tazaran shine kimanin tazaran abin da ke tsakani na da Sheikh Usman yace iz baina na saboda tsakanin mu na hawis na ya ashara aman akwai kimanin shekara sha biyu Na.
Mm. wato ya bashi kusan shekara goma sha biyu Mm.
da haihuwa Na.
wallahu a'lam Allah shine masani tunan za mu kwana insha Allah
Na.
mun dawo sai mu tashi wa man alima tarihal hijira Mm.
في قصيدته هذه علم أن مبدأ أمره كذا كذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.